الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na wato ilmul qira'at wa alaqatuhu bil ulumil lughawiyyati wash shar'iyya wanda kuma muna cikin suratu ali imran wannan shine darasin mu na 20 wato da uku kenan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya ayar da za mu tashi a kanta wato ita ce aya ta 78 a cikin suratu Ali Imran wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu min al kitabi wa ma huwa min al kitab Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa inna minhum daga cikin yahudawa la fariqan ana samun wata jama'a yalwuna alsinatahum wato suna karkata halshensu bil kitabi da littafi ma'ana kinan suna yin kamar littafin suke karantawa ba shi suke karantawa ba litahsabuhu ita ce qira'a ta ibnu amir ad-dimashqi da asim al-kufi da hamza al-kufi da abu ja'far al-madani an gane ko sauran qurra kuma sun karanta litahsibuhu min al-kitabi sai da manto ana cewa ya hasabu kuma ana cewa ya hasibu ko ya zamanto daga hasaba ya hasabu ne shi ko wancan hasiba ya hasabu ko ko hasaba ya hasibu wato don saboda ka yi zato to don haka wannan yana daga cikin nau'i na ƙira'at wanda wasali ko faɗa suna canzawa amma ma'ana ba ta canzawa litahsibuhu da litahsabuhu duka ne don ku sa zaton ko ku yi tsammanin minal kitabi na daga cikin littafin Allah wa ma huwa minal kitab kuma bai daga cikin littafin Allah wa ya ƙuluna huwa min indillahi suna cewa ai daga wajen Allah yake wa ma huwa min indillah kuma alhali ba daga wajen Allah yake ba wa ya ƙuluna alallahi alkadib suna faɗar ƙarya su jingina ta zuwa ga Allah ba a cewa alallahi saman Allah don malamai suka ce la ya juzu listi'la alallahi la haqiqatan wala majazan kidan ba a cewa wani abu yana saman Allah ko a haƙiƙani ko a majazi to ma'ana suna faɗar ƙarya su jingina ta ga Allah ko hum ya alamuna suna da sani to wannan aya duk da yake ƙira'a cikin ta babu bambancin ma'ana za mu samu fa'idodi a ƙarƙashin lafuzzanta waɗanda muka bayyana shine nan at-tahrif bil lisan wato kamar canza abinda Allah subhanahu wata'ala ya ce ta furka halshi ba a karanta ba ma kwata-kwata amma an ce daga wajen Allah yake ko kuma wani lokaci a karanta sai ya zamanto sashi daga Allah ne sashi daga gare su sannan kuma akwai tahrif na tafsir a karanta nassi daidai amma kuma sai a fassara shi ba daidai ba sannan akwai tahrif bil kitaba wato a rubuta ita ma rubutawar ko ya zamanto abinda an ka rubuta duka ƙarya ne ko ko sashi ne na Allah sashi ne ƙarya ko ko a rubuta na Allah amma wajen fassara ayi ƙarya duk dai shi ma akwai shi shi yasa Allah ce su cikin suratul baqara fawailul lil ladina yaktubuna al kitaba bi aydihim ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون wani ya tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi bi aidihim da hannayensu to dama ai ba a rubutu sai da hannu aidihim nan litta akidina kamar yadda Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi kidan babu wata dabba bisa doron kasa ko kuma tsuntsu wanda yake fira da mi sai ce da fikafikansa ai dama ko firan ba za a yi shi ba sai da fikafikai sai ce illa umamun amsalukum sun ma tamkar al'ummomi ne tamkar ku an gane ko ba ta ko ina ba saboda su babu babu taklifi akan su na shari'a duk da yake kiyama na soshi hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da za a yi wato kisasi tsakanin dabbobi to don haka dai ashe ahlul kitabi yahudawa da an ka ba ilimin littafi ba su suka fara sun yi irin waɗanda abubuwa kafin zuwan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka mutum sai shi hatara kai koyi da su cikin irin wannan tahrif bil qawl ko tahrif bil kitaba Allah kai mu tsari dama an gaya mana waɗannan kissoshi ne don saboda kissoshin magabata babban darasin da zamu ɗauka guda biyu ne ciki na farko mutane na gari annabawa da waɗanda suka bi su in an ba mu labarin su kina an ce mu yi koyi da su sai abinda an kace cikin shari'a mu an shafe shi in kuma mummuna abu ne irin su kafirai irin su fir'auna to sai kuma kai nisa daga aikata aiki irin nasu ya zama to kai ma irin abin da ya shafe su ya shafe ka Allah kai mu tsari to madalla to idan muka duba ayar da za ta zo ta gaba ita ce wato aya ta saba'in da tara kenan wadda ke biyo ma wannan inda Allah subhanahu wata'ala ce ma kana li basharin bai dace ga wani mutum ba an yi utiyahu Allahul kitaba Allah ya bashi littafi kina annabi kinan ko manzo wal hukma kuma Allah subhanahu wata'ala ya bashi hukunci kina annabi ma ana iya bashi littafi ba wai sai manzo ake ba littafi ba dan Allah ya ce a cikin suratul baqara kana an-nasu ummatan wahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب na aljinsiya cewa an zalama ahumul kutuba kama kaga Allah ce nabiyina kina ya nuna annabi ma ana ya bashi littafi to bai dace ga wani mutum ba Allah ya bashi littafi an gane ko wal hukma ko Allah ya bashi hukumci jagoranci kenan wan nubuwata kuma Allah ya bashi annabta ina fata an fahimce ni yawwa duk da yake shi imamu nafe yana karantawa wani nubu'a an gari ko yawwa sai ya ce sun ya kula linnasi sannan ya ce ma mutane shi wannan wanda Allah ya bashi littafi da hukumci da annabta kunu ibadalli ku zamanto bayina min dunillahi kuma bayan Allah bayyuwa annabin Allah ya ce a zo abota mishi don ya san ibada haƙƙi ne khalis tataccen haƙƙi ne na Allah walakin sai dai yana ce ma mutane kunu rabbaniyina ku kasance mutane rabbaniyina rabbani kamar mutum na wanda an ka danganta zuwa ga rabbu duk da yake waɗansu malamai suka ce inda dangantaka su zuwa ga Allah sai a ce rabbiyu daga rabbuna amma zance mafi inganci ana cewa rabbiyu ana cewa rabbani ku kasance mutane na gari wasu malamai sun ka ce abinda ake nuhi da rabbani shine in muka duba cikin sahihul bukhari riwaya da yau daga in ba manta ba mujahid ne ko ɗaya daga cikin salaf ina tunanin dai mujahid ne cewa su ne waɗanda suke yi rabbunan nasa ala sigari ilmi qabla kibari ilmi suna tarbiyyantar da mutane akan kanamin ilimi kahin babba ma'ana shi ilimi mataki mataki na ba a tashi daga mataki na ɗaya wato a zuwa mataki na goma matattakala matattakala ne to wannan ɗaya ne daga cikin fassarar da kalmar take ɗauka saboda ayat tana magana ne kan masu ilimi da kuma waɗanda suke karantarwa amma ba dole ba sai shi duk dai mutumin da yake mutum ne nagari yake yin abin da Allah ya ce ana iya danganta shi zuwa ga Allah ba sani kuma fahimta ba sannan ma har kafirai ta fuskar lugha ana iya ce musu mutane ne na Allah don Allah ya halicce su an gane ko sai dai mustalah ne wanda ba a cika amfani gare shi ga kafirai ba amma ma'anar lugha tana iya ɗaukar shi to kunu rabbaniyina ku kasance mutane nagari na Allah masu tauhidi masu bin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma wasu bin sunna annabin da aka tura shi aka tura shi zuwa gare su to dan mi an ka ce ku kasance na gari bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna nan bima kuntum tuallimuna alkitaba muna da qira'o'i guda biyu akwai qira'a bima kuntum ta'lamuna alkitab akwai qira'a bima kuntum tuallimuna alkitab in muka duba wato ibn amir wato al-dimashqi da kuma asim da hamza da kisa'i da khalaf waɗanda duk na kufa ne al-kufiyuna kenan sun karanta tu'allimuna al-kitaba daga allama yu'allimu ta'liman ya sanar kenan sauran qurra kuma sun karanta bima kuntum ta'lamuna al-kitaba to meye bambanci tsakanin waɗannan qira'at kuma ya ake taujihin su da alkur'ani idan muka duba cikin littafin taujihil qira'at al-ashr bil qur'an sai suka ce idan an ka karanta bima kuntum tuallimuna al-kitaba an gane ko qira'ata ibnu amir da kufiyun hamza da kisa'i da khalaf da asim an gane ko to sai sun ka ce waɗanda sun kai taujihin kira'oyin alkur'ani da alkur'ani ta alamunar kitab sun kafa mata hujja da siyaki saboda sanin da kun kai ma littafi shine ta alamuna domin alima ya alamu ya sani allama kuma ya sanar to kinan ta alamunar kitaba ita wannan kira'a wadda ba ta ibnu amir bace da alkufiyun siyaki an ka kafa mata hujja da shi saboda abin da ya zo baya inda Allah ce wa bima kuntum tadrusun saboda kun kasance kuna yin karatu kaga yin karatu da sani duka fi'ili ne sulasi darasa yadrusu ba wancan darasa na yadrusu ba ya abu ya shahi a'a darasa yadrusu yayi karatu an gane ko sannan kuma abu amr ibn al'ala shi yana daga cikin wanda sun kai taujihin wannan kira'a da alqur'ani yace yusaddiquha tadrusuna kina abin da yake gaskata wannan kira'a ba yana nufin sauran kira'a ƙarya bace tunda ita ba wacce mutawatira ne amma kama abin da yake taujihin ta alqur'ani yake nufi walam yaqul yudarrisuna bakin abin da sun ka kawo wani taujihin wannan kira'a kina in muka diba cikin littafin alqira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam a shafi na 499 ya kawo ta cikin babi na qira'at allati wasa'atil ma'ana wata qira'a sai ta zo ta kawo ma'ana wata sai ta zo ta ƙara samanta shine wasa'at ta ƙara yalwatawa kida to sai kawo wannan qira'a ta tu'allimuna ya kawo wanda sun karanta ta alamuna kenan ibn kathir al-makki da abu ja'far al-madani da yaqub al-madani da nafi' al-madani da yaqub al-basri da nafi' al-madani da abu amr al-basri kidan muna iya cewa shi da nafi da abu ja'far sai mu kira su almadaniyani da abu amr da yaqub sai mu ce albasriyani shi ko ibnu kathir sai mu ce almakki sun karanta ta'lamuna kitab sauran kuma sun karanta tu'allimuna kitab sune ibnu amir da asim da hamza da kisa'i da khalaf to ita qira'at tu'allimuna da qira'at ta'lamuna ya an ce bima kuntum ta'lamuna alkitaba ai bi ilmi bi ilmikum alkitaba saboda sanin da kun kai littafi ba jahilai kuke ba wa fahimikum lahu kuma da fahimtarsa kenan kun karanta kun sani kun gane abin da ake nufi ina fata an fahimta to ita ko qira'ar da tace tu'allimuna alkitab kuna sanar da littafi ina fata an fahimci kenan kaga ta ƙara wasu ma'ana domin ta nuna malami ne mai karantarwa ba duk malami yake karantarwa ba tana yiwa kana da sani amma baka karantarwa amma kuma tana yiwa Allah ya baka ilimi kuma ka sadaukar da kanka dan saboda mi dan saboda karantar da al'umma kenan sai zamanto ta'lamuna alkitaba kun san littafi tu'allimuna alkitaba kuna sanar da littafi a wannan qira'a sai mu gane cewa an shafe wani abu tu'allimuna an-nasa ko tu'allimuna at-tullaba alkitaba ko tu'allimuna at-talabata alkitaba kuna sanar da ɗaliban littafi mun gane ko yawwa to wannan shine abin da qira'a take karantarwa kenan ta wasa ma'ana ya nuna cewa kenan mutum in yana da ilimi ya kamata ya aiki da iliminsa ko ba haka ba gwargwado saboda mutum dan adam duk yadda yake da ilimi ba a cewa ba yayin kuskure ko bai saba ma Allah amma yana tuba kuma yana kwatanta gaskiya kwatanta gaskiya ne ake so ga dan adam amma daidai 100 bisa 100 dan adam ajizi ne ya kamata mu fahimci wannan wa bima kuntum tadrus kenan bima kuntum tuallimuna alkitab saboda kun kasance kuna sanar da mutane littafi tuallimuna tullab alkitab bima kuntum tadrusun kuma da abin da kasance kuna karatu ma'ana wannan ya nuna karatu shine aikin su yau da gobe amma in kun ce bima in mun karanta bima kuntum ta'lamuna alkitaba saboda kun san littafi wa bima kuntum tadrusuna kuma saboda kun kasance kuna karatun littafin yau da gobe kenan aikin aikin su ne sai Allah ce a aya ta gaba ita ma akwai alaka da ilmul qira'at wala ya amurakum Allah ba zai umurce ku ba an tattakhidul mala'ikata ku riki mala'iku wan nabiyina da kuma annabawa arbaban abin bauta jam'i na arrabu sai a ce arbab an gane ko duk sunan da zaman to yana da shadda to ko fatha an kame ko kasra ko damma ana iya jam'in shi akan af'al an gane ko yawwa to kaga niddun an yi masa kasara sai a ce andad fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna rabbun kuma a ce arbab ina fata an fahimce ni yawwa to ala ayyati hal sai wasu malamai sun kace tattakhidhu fi'ili ne wanda yake ittakhadha yana ta'addi zuwa ga maf'ulin bihi guda biyu a wajen wadansu malaman lugha kenan wala ya'murukum an tattakhidhu al-mala'ikata wan nabiyina kenan al-mala'ikata shine maf'ulun bihi al-awwal arbaban shine maf'ulun bihi al-thani wadansu malamai suka ce a ittakhadha yana ta'addi ne zuwa ga fa'ili maf'uli guda kenan sai ya zamanto abin da ya biyo baya matsayin hali yake kenan wala ya'murukum an tattakhidhu almala'ikata wan nabiyina dama shi wan nabiyina ma'atufina ko wan nabiyina a qira'atu nafi' Allah ba zai umurce ku ba ku riki mala'iku da annabawa to in mun ce maf'ulun bihi guda yake dauka sai zaman to arbaban halihi kenan halu kaunihim arbabun ku rike su a halin matsayin wato ubangijin ne kenan abin bauta an gane ko aya amurukum bil kufri yanzu Allah zai umurce ku da kafirci ba da iz antum muslimun bayan kun kasance musulmai kaga Allah ba zai yi wannan ba ina fata ana fahimta ta to yau wannan shine abinda wato sun ka kawo yanzu sai taujihin wannan qira'a da abinda ya shafi wato alqur'ani kamar yadda malamai suka yi bayani sun ka ce to anan akwai karatu guda biyu akwai wala ya'murakum akwai wala ya'murukum to suwaye suka karanta wala ya amurakum suwaye suka karanta wala ya amurukum wato imamu nafi' da shi da imamu abu ja'far dukkan su madani ne imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani sai a ce al-madani yani da imamu ibn kathir al-bakki da imamu al-kisa'i shi kuma al-kufi su sun ka karanta wala ya amurukum sun kai mi sun kai ma ra'un dhamma to amma abu amur ibn al'ala shi ya karanta ya yi mara'un sukuni wala ya murkum ya murkum sai mata sukuni alhali ku ba ta ɗaukar sukuni sai ya zamanto takfifi ne yasa kamar don saboda a yi takfifi sukuni ya fi zama sauka-sauka shi yasa ya karanta da wannan haka malamai sun kai tauji to amma kenan sai ya zamanto shi shin don mata karanta da ita ko ko fatha ta karanta da ita to tunda ba a kashi cikin waɗanda suka karanta don ma ba kenan za a maida shi a karkata shi cikin waɗanda wato sun ka karanta da da da fatha an gane ko yawwa ko kuma a sa shi cikin waɗanda sun karanta da don ma sauran kuma sun karanta wala ya amura kum to shi yasa sai malamai sun ka ce ibnu amir الدمشقي ده عاصم الكوفي ده حمزة الكوفي ده خلف الكوفي ده يعقوب الكوفي سنكرنتا بنصب الرائي an gane ko sun yi mara'un nasba sun kace sauran sun karanta wala ya amurukum kenan sai zaman to shi abu amr su waɗannan malamai sun danganta shi sun yi shiru kan shi tunda shi da sukuni ya karanta to fatha da a dora mai a ce saboda ta zama takfifi ko ko damma ce ya yi mata sukuni saboda ta yi takfifi shi dai wannan bayani ne gashi nan na malamai dole ko ko a bar shi kawai ya yi takfifi kenan kira shi tana iya ɗaukar fatha tana iya ɗaukar domba tun da dama sukuni ya yi domba zama mai sauki ya fi kuma fatha zama mai sauki to masu taujihin ƙira'at da alƙur'ani a cikin littafin taujihin ƙira'at al'ashir bil ƙur'an a safha ta 86 sun ka ce ita ƙira'a ta nasba wadda ta karanta wala ya amurakum an gane ko ta ibnu amir da asim da hamza da khalaf da yaqub an kafa mata hujja bis siyaki da siyaki an gane ko sun ka ce haifu ja'at atfan ala qawlihi ta'ala ta zo ne atafi akan fadar Allah subhanahu wa ta'ala kina an hada ta da su an yu'tiyahu Allah kaga ma kana li basharin an yu'tiyahu Allah yu'tiya an ka ce kina an yi an kuma an yi masa nasu ba an gane ko sannan an kai atafi akan shi an ka ce thumma yaqulu lin-nasi sannan mutumin ya ce ma mutane an gane ko kenan fa taqdiru wala an ya'murakum kuma ba zai umurce ku ba kenan sai da mun to atafi na ba sani ko mun fahimta ba wannan an yi taujihin wannan qira'a da mi da alqur'ani kuma da as-siyaq wato as-sabiq ba al-lahiq ba siyakin da ya gabata ba sani ko mun fahimta ba yawwa to yanzu idan muka diba cikin taujihin waɗannan kira'a game da abin da ya shafi yadda za a taujihin ta a ilimin nahau tunda mun ce wala ya amura kumkina zai kuma wala an ya amura kumkina a tufina an gane ko yawwa to wasu malamai sun ka ce za a kaddara kenan wala lahu an ya amura kum ko ko sun ka ce mansubi na akan an yi utiyahu an gane ko kenan domiri sai shi koma zuwa ga dan adam shi wannan mutumin ba zai ce ba an gane ko to ba zai ce ba wala an yi amurkun kuma ba zai umurce ku ba to idan mun ka ɗauki kira'ar da ta yi karanta da raf'a shi ne bin raf'a da lista inafi wa fa'iluhu domiru sumullahi ta'ala kenan in an ka ɗauki wala ya amurkun isti'nafi na wata magana ta an ka shiga tunda fi'ilin an yi masa raf'a ba a yi masa nasba ba kenan wala ya amurkum shi wannan mutumin ba zai umurce ku ba tunda an ce ma kana li basharin an gane ko wasu kuma suka ce a dabirin zai kuma ne zuwa ga Allah wala ya amurkum tunda an ce Allah sunan Allah ya gabata ma kana li basharin an yi utiyahu Allah Allah ba zai umurce ku ba kuma duk kira'o'in ba su karo da juna ba Allah ba zai umurce mu da shirka ba manzon da Allah ya turo ba zai umurce mu da shirka ba don mi don Allah ya turo su ne don a tabbatar da tauhidi ba sani ko mun fahimta ba yawwa shi ne abinda sun kai wato taujihinta to amma cikin littafin addurrul masun fi ulumil kitabil maknun na assamin alhalabi shi da ya zo sai yana ganin cewa kira'a a ce an yi atafin wala ya kum an gane ko ba za ta zamanto atafi ba akan an yi utiyahu Allahul kitaba wal hukuma wan nubuwa thumma yaqulu lin nas sannan ya ce ma mutane sai ce to shi wala ya amurakum bai zaman to atafi akan thumma yaqulu lin nas tunda shi thumma yaqulu lin nas tabbatarwa ne wala an ya amurakum ko ko shi umurce ku yace to a zahiri shi bai ganin yana zaman to atafi akan shi amma dai wannan magana tashi tana da nisa mai so yana iya koma cikin littafin addurrul masul fi ulumil kitab maknun da as-saminul halabi ya ga wannan magana wannan ba mun kawo ta bane don saboda mu tsaya munakasha don saboda mutum ya san akwai wasu maganganu wadanda ba wannan ba kina a mas'ala ta ilimi ana son mutum ya san in akwai sabanin magana da ya sani musamman ɗalibin da ya kware nisa cikin ilimi to ana son a faɗa mai ita saboda karamin ɗalibi ana faɗa mai magana guda ko biyu don shiriki ko yona shi ɗalibin da ya kwara girma cikin ilimi sai a bashi magana biyu ko uku ko hudu saboda ya rike biyu to wanda ya nisa in sun kai magana biyar ko shidda ko bakwai duk sai a hada mai su dalili saboda ana son ɗalibin ilimi idan yana farko yan kaɗa mai magana goma ko da ka taso ma duk sai su zuri bai rika ko guda ba shi yasa malamai suke cewa ilimi mataki mataki na wanda ka son shi fara da manya-manyan littattafai sai a ce mai a'a ga waɗanda ka fara da su to in bai da hakuri sai shi watsar saboda shi son shi kai shi ma ilimi gaugawa shi ko abin wanda bai son gaugawa to amma manya-manyan ɗalibai shi yasa akwai matsalolin da in ba malamai ba ɗaliban ilimi ba za su tattauna kansu ba saboda ya za a tattauna kan matsala ya za a hiddo dalilai bai sani to shi ko mutumin da bai san yadda ake tattauna akan matsala ba a fitar da dalilai kaga sai shi sai shiga kamar ya gane shi ko bai gane ba to wannan sai ja matsala shi yasa dole akwai matsalolin da malamai za a bari su yi magana kansu su fitar da dalilai kuma wannan ba zai sawar ba a ce dole mutane sun karba ko annaba ba kuwa karba musu kenan ba ka cakai dole sai an karba ma waye kai Allah ya taimake mu ayar da zamu je kanta ta gaba ita ma tana tare da su subhanallah duk ayoyin najeri kuma akwai kira'a cikin su wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyina lokacin da ka tuna kenan ko ka ambata ma mutanen ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya riki mithaqa alqawli asalin shi mithaqani to saboda kasra ta gabaci wawun sai an ka maida ta mithaq kaman mi'ad asalin shi mi'ad ne to saboda kasra ta gabaci wawun sai an ka maida ta yawo domin daga wa'ada ya'idu ba ya'ada bane shi ko wasiqa ya fiqu to lokacin da Allah ya rike alƙawalin annabawa sai an ka ce to lama ataitukum min kitabin wa hikma ina fata an fahimci ni sauran kura kenan lama wagga lamun malaman tafsiri sai sun kai taujihinta ana kiranta lamul ta'kidi an gane ko ko lamul ibtidai duk guda ce lamul ta'kidi lamu ce mai karfafa ma'ana ko lamul ibtidai ana kiranta lamul ibtidai saboda in za a fara magana a fara da ƙarfi kamar yanzu ka ce la muhammadun jalisun asalin ce muhammadun jalisun na sai ya kira ta lamul ibtidai sai dai in inna ta same ta to sai ta tashi daga farko tun da duk ta'kidi na sai ta koma zuwa ga khabar sai ka ce inna muhammadan la jalisun shi yasa sai wadansu malamai sun kira ta lamul muzahalaqa lamun wadda ta yi ta lafiya ta tashi ta tuma daga mutara ta koma zuwa ga khabar ba sani ko mun fahimta ba to lama ataitukum kenan amma wato waɗanda suka karanta da lama ataitukum imamu hamza alkufi shi ya karanta lima ataitukum lima shi ya yi malamun kasa kuma sai karanta ataitukum sai malamai suka ce to wannan lamu tana matsayin lamul kasami mun gane ko abinda yasa sun ce lamul qasami ce don an ce Allah ya rike alƙawali shi ko alƙawali abu ne wanda yake wani bukatar wani lokaci sai an hada shi da mi da karfafawa to yana daga cikin karfafa alƙawali a rantsuwa kenan wallahi lima ataitukum min kitabin wa hikma ina rantsuwa da abin nan da ni baku na littafi da mi da kuma hikma to ita ko in mun ce lama kenan sai ya zama to lamu lamu ta'kidita kenan tabbat abin nan da ni baku na littafi da hikma mun gane ko amma imamu nafi' da imam abu ja'far su ko sun karanta lama lama atainaku an gane ko yawwa kenan in sun karanta lama atainaku kenan tabbas da abinda mun ka baku bambancin ta da ataitukum saboda annunu litta'zim tana nuna girmamawa atainakum abinda mun ka baku to ai Allah guda ne innamallahu ilahun wahid mun gane ko sai zaman tonan ta'kidi wato annunu litta'zimi ita ko allamu lamu ta'kidi ta don ba ai mata kasra ba amma a qira'a ta hamza lima ataitukum wasu malamai sun kace lamul qasami ce to ku sauran qurra in mun ka cire hamza shi da karanta lima ataitukum in mun ka cire nafi' da abu ja'far su ko sun karanta lima atainakum ba sani ko mun fahimta ba sauran sai sun karanta lama ataitukum lama ataitukum allamu lamu at-ta'kid sannan ataitukum sun karanta wato abinda ne ba ku sun karanta da nunun ba sabanin Ja'far da Nafi' da Abu Ja'far kenan tabbas abin da baku duk dai a takaicen takaitawa waɗannan suna nuna Allah subhanahu wata'ala ya karfafa magana game da annabawa muna ganewa alkawali na Allah ya ɗauka tsakanin shi da annabawa to sai zamanto akwai maganganu guda biyu a ƙarƙashin alkawalin shin tun lokacin da an ka halicce mu muna cikin tsatson annabi adamu bayan Allah ya ɗauki alkawali da kowa in ya zo tauhidi zai yi tun da su annabawa akwai abin da zai ƙara musu wannan lokacin da aka ɗauki wannan alkawali wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala tun muna cikin tsatson annabi adamu an fitar da mu aka yi wannan alkawali duk da wasu malamai suna ganin ba cikin tsatson annabi adamu bane kowa da Allah halicce shi da ya kawo shi duniya ya ga halittun Allah yarda akwai Allah amma wannan fassara tana da rauni saboda akwai nassin da nassoshin da sun ka tabbatar da an fitar da mutane magana ce ta gaibi babu zancen a kore ta kuma bai hana bayan Allah ya fitar da mu cikin tsatso mun iske halittun Allah suna nuna akwai Allah kidan sai kai addamu bainal qawli wasu malamai suna ganin a'a wanga alkawali ba can cikin tsatson annabi adamu bane bayan su annabawa sun zo duniya Allah ya turo mala'iku sun ga musu wahayi ina fata an fahimce yawwa to bismillah to kenan malamai sun yi sabani kan lokacin da an ka rike alkawalin ko ya zamanto alkawalin ya zan biyu a lokacin da an ka fitar da mutane daga cikin tsatson annabi adamu su annaba an kebance su an ɗauka musu wannan alkawali an gane ko sannan bayan sun zo duniya kuma cikin wahayin da za a turo sai a turo wahayi wanda zai tunatar da su ba sani ko mun fahimta ba yawwa to kenan da Allah ce wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina lokacin da Allah ya rike alƙawarin annabawa an gane ko lama ataitukum mun ce imamu nafi'i da Abu Ja'far su suka karanta wato lama atainakum kinan ya nuna nunu litta'zim an gane ko ta nuna girmamawa ce mun gane ko masu taujihin qira'at da alqur'ani taujihul qira'at bil qur'an a safha ta 86 zuwa ta 87 sun ka ce qira'at da ta karanta da nunun ta nafi da Abu Ja'far kenan wato ana taujihin ta da nazir tamkar irin ta misali inda Allah ya ce wa laqad atayna bani isra'ila al-kitaba kaga atayna ce ba ce ataitu ba yayi amfani da nunu ta'zim ko ba karan bane sannan kuma Allah ce khudhu ma atainakum bai ce khudhu ma ataitukum ba kaga wannan ya duka qur'ani ya amfani da nunu ta'zim a wurare daban-daban to sannan ita qira'a wagga ta lama atai lama ataitukum ko qira'a ta hamza lima ataitukum tunda shi da kasara karanta ita ma tana da nazir tamkarta wanda yake da ba da damar ai taujihinta da alkur'ani irin inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa khudh ma ataituka wa kun minash shakirin ko ba karan bari cikin suratul a'raf inda yace qala ya musa inni istafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka bai ce fa khudh ma atainaka ba da sauransu kinan kowace daga cikin qira'a tana daga abin da yake wato yi mata shaida a cikin wato ayoyi na alkur'ani mai girma duk da yake ƙira'a ta lima a ta yi tukun ƙira'a ta hamza an gani ko wasu ɗauke ta lamul jarri ce ba lamul ƙasami ba ma'ana la'ayin an ce lamul jarri wato lamun ce wadda take nuna sababi lamun ta'alil kenan ba ta'alilu daga shiga cikin fi'ili ba wanga daga shiga cikin suna an gane ko kiran sai ya zamanto lima a ta yi tukun min ajili ma a ta yi tukun saboda abin da baku ba sani ko mun fahimta ba kenan allah ya riƙe alkawali da annabawa saboda abin da ya basu na littafi da hikima an gane ko to ko kuma ta zamanto kamar da muka ce suna ɗauka talamun ƙasam to ita ko an karanta da fatha lama a ta yi tukun ko lama a ta yi nakun tun da akwai da sun karanta lama imamu nafi da abu jafar suna cikinsu sai da sun karanta atai na kuma din sun karanta atai tukum sai ta zama to lamul ibtida'i an gane ko farkon magana kuma tana yiwa a doke ta lamul qasami kenan wallahi lama atai tukum domin shi rikon sun kace cikin qala'idul fikr li'anna akhdha al-mithaq domin rikon alqawli fi ma'anar istihlaf yana daukar ma'anar rantsuwa an gane ko yawwa to ya an doke ta lamul ibtida'i ma nan ba ta zamantowa masdariya a fadarsu sai ta zamanto shartiya mansuba bima ataitukum an gane ko wa hiya ma'tufatun bi thumma jazima biha ala ala ikhtiraj sibawi kenan a larabce ga wanda ya san ilimin nahwu in an karanta li sun ka ce ma masdariya ta an gane ko amma an karanta lama ataitukum sai lamun ta zamanto lamun kasami amma ma sai ta zamanto shartiyya in ya fata an fahimci aka son ka tafi akan shi to ala ayyati hal in mun dauki ataitukum mun kawo abin da ya taujihin shi alqur'ani atainakum mun kawo abin da yayi taujihin shi wato a alqur'ani kina Allah ya rike alƙawli da annabawa mun ce ko cikin hali biyu ko cikin hali daya kiran ko ya zama cin alƙawalin an ɗauke shi ne a lokacin da an ka fitar da mutane daga cikin tsatsuwa annabi adam ko ya zama to a da sun ka zo duniya an ka turo wahayi ko ko ya zama to a cikin halin guda biyu an ɗauke shi wancan lokacin kuma aka sake tunatar da su a cikin wahayi sai Allah ce lama ataitukum min kitabin wa hikma abinda ni baku na littafi lalle kenan abinda ni baku na littafi da hikma thumma ja'akum rasulun sannan manzo ya zo muku musaddiqun lima ma'akum wanda yake gaskatar da abinda yake tare da ku la tu'minunna bihi za ku yi imani da wannan manzo wala tansurunna kuma za ku taimake shi qala sai Allah ce a aqrartum ku yanzu annaba kun tabbatar da haka wa akhadhtum ala zalikum isri kuma kulliki akan wannan isri wato kamar kace abinda na dora muku na nauyi shine isru an gani ko rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ko ba garan bane qalu aqrarna sai sun kace mun tabbatar da haka ya Allah qala sai Allah ce to fashhadu ku shaida wa ana ma'akum min shahidin ni ina daga cikin masu shaida akan haka kenan wannan ya nuna cewa Allah ya rike alkawali da annabawa sai malamai suka yi sabani muna ji da kyau shin duka annabawa da Allah ya dauki alkawali thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum shin kowane annabi Allah ya rike alkawali gare shi inda zai iske annabin da zai zo bayan shi koko inda zai iske annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama waɗansu malamai sun kace sun maja akum rasulun musaddiqun lima ma'akum ma'ana kowane annabi zai ɗaukan ma mutanensa alkawali in wani annabi zai zo bayan shi da shi na da rai shi ma zai tafi tare da wannan annabi tunda duk abu da sun ka zo da shi na tauhidi ko waɗansu malamai suka ce a'a kowane annabi shina ba al'umma shi labarin akwai annabin ƙarshen zamani in Allah ya kaddari ya bayyana kuna nan ku bi shi sai zama to dukkan su wato wasiyar su ta koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna gane bambancin to kuma babu matsala babu annabin da zai zo bai zo da tauhidi ba kenan ko da annabin da abbayan shi zo yace shina iya ce da wanda zai zo bayan shi da annabi sallallahu alaihi wasallam duk daidai tauhidi ne amma in an nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana nuna girmamawa gare shi saboda duk annabawa sun yi wasici izuwa gare shi ban sani ko mun fahimci ma'anar ba to abu na ƙarshe wanda za mu kawo sai cikin littafin alkara'at wa asaru hafi tafsiri wal ahkam wato inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa iz akhadha Allahu mithaqal nabiyina ko ba haka ba akwai qira'a a cikin alqira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam a shafi na 500 an gane ko ya kawo wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba ka ambata lokacin da Allah ya rike alƙawalin ma'abuta littafi ya ce wa hadihi qira'atun shadza qira'a ce take shadza kinan ba mutawatira ba mukhalifatun li rasl mushaf shina daga cikin abin da ke nuna shadza ce ta saba marubutun mushaf na alqur'ani tunda annabi ne da aka rubuta shi ya saba ma utul alladhina utul kitaba ba sani ko mun fahimta ba yawwa to amma ita wannan qira'ar abinda take nunawa Allah ya rike al'awali akan mi ma'abuta littafi ba akan annabawa ba tunda can annabawa na Allah ya ci ba sani ko mun fahimta ba to sai malamai sun ka tafi cewa ita wannan kira'a ta kawo wata magana sabuwa amma abinda za a ɗauka ba wai Allah rike alƙawari akan ahlul kitabi ba in ƙarin ma'ana da ta kawo waccan mutawatira ta nuna an ɗauki alƙawari akan annabawa wannan kuma ta ƙara shahada ce ta ƙara ahalul kitabi su ma an riƙe wannan alƙawali gare su sai zama to alƙawalin ya shafi guda biyu muna gane wannan me yasa su an ka ce ahalul kitabi saboda ma'abuta littafi su ne masu gadon annabawa in annabawa sun shuɗi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce al-ulama'u wasaratul anbiya malamai su ne magada annabawa kuma annabawa su bar kuɗi ba da dukiya sun bar ilimi ilimi na addini yawwa duk wanda ya rike shi kuma a kada bi haddin wafir ya samu babban rabu to kaga ashe abin mamaki na ga mutum yana gudun ilimi na addini yana ganin koyon ilimin addini komawa bayana gashi ko an ce babban rabu na anassi Allah ya kyauta to amma ibnu jarir at-tabari da yazo cikin littafin sa an gane ko da ya kawo karkashin wannan aya sai yace an yi riwaya daga mujahid وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتتكم من كتاب وحكمة يتي قال هي خطأ من الكاتب ita wannan qira'a ta Abdullahi ibn Mas'ud yace shi abinda ake wato kenan kuskure na ba sai ko an fahimta ba kenan shi Mujahid yace khata kuskure na mai rubutu yayi wahiya fi qira'ati ibn Mas'ud wa idh a wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba an gane ko kenan ya kawo cewa kamar kuskure ne aka yi da aka kawo wannan misaqal ladina utul kitaba dan mi don yana ganin cewa ta saba makira'a mutawatira kuma an cire annabawa an kawo utul kitaba amma yadda za a yi duk da yake isnadin wannan athar da'ifi ne isnadin wannan athar da'ifi ne wanda an karwaito wanda an kace shi daga imamu mujahid yace kuskure ta asarkin ba'ifi na amma mu kaddara ma a tahima a ce ya faɗa to sai a ce a'a shi saboda yana ganin an cire annabawa na an kami ahlul kitabi amma inda mun dauki waɗanda sun ce a'a waccan ta nuna an dauke shi akan annabawa wanga kuma ta ƙara daban in mun dauke ta mun maida ta gehe ta nuna ahlul kitabi su ma an dauke wannan alƙawari gare su shikenan domin su malamai su ne da su su ne gadon za su gadon abin da annabawa suka bari to mu aje wannan ka san akwai dan rigima saboda cikin ilimi akwai waɗanda matsalar su tun ba su kewaye matsala da sani ba za su tunkara su ce abu kaza ba kaza ba ne to irin wannan kullum muna jan hankalin ɗalibai su yi hatara da irin wannan yanzu mu ɗauki wanga asar dai na mujahid da'ifi na to amma ai in muka duba nassi ya zo cikin alkur'ani wanda ya nuna cewa annabi isa ya gaya ma mutanensa bayan mutuwarsa in manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya zo su bi shi وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد kaga yayi musu bishara da annabin da zai zo bayan shi in ya zo su bi shi kuma Allah ya faɗa a cikin suratul a'raf cewa a cikin at-taura da injila ma an faɗa ma ahlul kitabi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai bayyana kuma in ya bayyana miza su su bi shi kaji Allah ce allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil kenan kaga kowan ga asa misali muqaddarta na mujahid ya ce mu ce ma bai fada ba to utul kitaba din nan da an ka ce utul kitaba a qira'at abdullah bin mas'ud dake shadda ce to amma mun samu cikin alkur'ani aya wadda ta nuna su ahalul kitabi din an gaya musu in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo su bi shi ko da ba mu bar zancen annabi Musa da annabi Isa a'a an ce su bi shi kuma ga aya cikin suratul safar da cikin suratul a'raf shi yasa kenan kokari gaugawa kuskurantar da maganar da baka kewaye sani da dalilanta ba yana yi abkakacin kuskure kuma in kaga kuskuren ka abin da yake yarda cewa kai ma kai kuskure saboda wanda ka so ka kuskurantas ya baka dalilin da ya nuna maka daidai shiki to yanzu abin da ya dace gare ka ka yadda in ba ka son ka koma kai aikin shaidan wanda eh wannan a ba shi zaka bi ba dalili saboda in an ce shi bi mutum gare shi kai ai an kasanta shi ka bi dalilin da an ka faɗi kakka bi mallamai ka bi abin da mallamai sun ka ce maka Allah ya ci tunda shi malami dan adam na irin ka ko ko ba haka da bane to gakka bi malamai ba malamai na ake bi ba a ana bin dalili na saboda shi malami in shi kan shi kauce ma dalili ai ba za a bi shi sai nan sai ka gane shari'a ta ake bi ba malamai na ake bi ba sai ka huta shi ko wani da ya bi malami sai ga ya za a ce mutum na hishi matsayi na duniya kuma ko na hishi kuɗi kuma a ce in bi shi ba sani ko mun fahimta ba kenan ganin suna koma suna kallon dan adam ba su shi malami ba ce muku yake ni nice ba cewa kai qala Allah ta'ala Allah ya ce ko ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce to shi ya ce in hukunci ne wanda ba a samu ba a cikin alkur'ani karara ko sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ce hukuncin abu kazana amma saboda an yi istinbatin wannan hukunci karkashin fadar Allah subhanahu wata'ala ko kuma karkashin fadar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama to daga ina ka bi mallan abu yadda zaɓi mallan shi ma mallan irin kada shi ma sai ya yi aiki da nassin nan dai an kace shi aiki da shi to amma shi dan sai himma maka a wanga mutum ba kauye na ko bai da kuɗi ko talakana ko shi ba wani babban mutum na mai daraja ba kai ya za ka ce ka bi shi ba shi kaka bi ba fa Allah kake bi in kana son ka tsira da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mu gane mas'ala da kyau ai amin shedan yana da hanyoyin da yake bi ya batar da mutane ya kada su cikin kuskure eh tunda daga lokacin da shedan ya nuna maka zaka bi dan adam ne to kaga matsala zaka samu alhali ko ba dan adam ake bi ba tunda shi dan adam din kanshi yadda za a yi maka hisabi haka za a yi mai hisabi to kina addini ba na malamai na ba na Allah na to Allah ya sa mu gane to wannan shi ne abinda ayar take karantarwa eh ayar da za ta biyo bayan ta da yake ita ma babu qira'at cikin ta misali na taujihi na ma'ana sai Allah ce faman tawalla ba'da dalika duk wanda ya juya wato yabba da baya ko ba haka ba yawwa to na akwai imala gama waɗanda suke karantawa da imala irin su hamza da kisa'i da khalaf sun karanta faman tawalle sannan shi kuma warshi ya karanta da taklid faman tawalle ba tawalle ba saboda akwai bambanci shi akwai imala kubra akwai sufra shi da kitta suke ce ma at-taqlid ko al-idja'u imala kenan to duk wanda ya juya ba da baya ba da zalika bayan haka fa ulaika humul fasiqun wadanda sune fasikai nan yana nufin sune kafirai domin duk wanda ya saba ma alƙawali na bin wani annabi wanda ya zo da tauhidi ai ya zan kafiri nan fasiki tana nufin kafiri amma nan ai hattara dalilin da yasa ni karanta wannan aya ni kara da ita wani bom an akwai karkashin wannan shine akwai wadansu da aka ce ma hashawiyya malam bello akwai wani littafi ana kiransa al-milal wan nihal na imamu shehristani akwai kuma al-milal wan nihal na ibnu hazm amma shine imamu shehristani ya fi kawo kamar firaq da dama an gane ko kuma akwai wani littafi alfarko bai alfirak na imamul bagdadi sannan kuma akwai wani littafi mu'asir ne almasu'a almuyassara fil adyan wal ahzabi wal firaq al mu'asira almuhimmu suna da yawa littafan da suka bayani kan aqida su hashawiyya malam bello sai suna nuna annabi yana iya kafirta kidan kaga babu zancen isma ba sani ko muna fahimta ba babu zancen isma a wajen su to a aqida ta ahli sunna an yi magana biyu wasu ka ce annaba ba sa yin kuskure ba sa aikata ko manyan zunubai hamman saga'ir ba su aikata sai dai su yi wani ijtihadi ya zama to ya ba shi ne daidai ba ko ba shi ne mafi dacewa sai Allah ya turo nasu a gwada musu abin da addini wasu malamai suka ce a'a su annabawa kaba'ira ne ba sa aikatawa amma saga'ir zunubi irin waɗanda kan ƙananan zunubai wanda ke wucewa suna iya su yi su yi su muna ganewa to amma akwai wanda sun tafi annabawa suna aikata kaba'ira an gane ko wasu musulmi ta jama annabawa to su hashawiyya suna sun kauce iyaka ma sun kace haka hirta annabi na iri to irin wanga aqidu in ka ji su kai hattara ba wai haka na ai ba haka na suka zakkowa ba mutane na waɗanda sun yi karatu su ma to irin suna turawa suke so sai a dauko irin waɗannan aqidu a samu waɗanda adda su in babu a koya ma mutane larabci waɗanda mutanen suna a kawo su ƙasashen musulmai a buɗa musu manya-manyan santa-santa da masallatai a ba su kuɗi su rinka gurɓata addinin musulunci to irin waɗanda ayoyin suna daga cikinsu me ya hujjar su annabawa na iya kafirta sai ce famanta walla ba'a da zalika duk wanda ya juya ba da baya kaga nan annabawa an kace suka ce fa ulaikumul fasiquna ke ga kaga annabi na iya kafirta tunda duk annabin da ya saba ma annabin da ya zo da tauhidi ya kafirta nassi ne na alqur'ani to kaga yanzu wani zai bi su dubu kan waga aya amma ga mas'ala ba za ta zo mai ga kai ba to shi yasa karatu yana buƙatar wani lokaci dole kana buƙatar ka san ulumul ala kuma ka san shubha in an zo da ita ga ka'idodin da za a bi wajen warware ta sai a ce nan famanta walla ba da zalika ko ba haka ba wanda duk wanda juya ba da baya nan shartiyya ce sharadi ne shi ko sharadi ba yana nuna abu ya abu ba in ce maka in ka zo in ka zo waje na zan baka kaza ai ba yana nuna ka zo ba ba sani ko mun fahimta ba kenan sharadi famanta walla sharadi na Allah yi in an samu wanda ya juya ya bada baya daga cikin ku fa ulaikum alfasiquna ba shi kinu za a samu wanda zai aikata ba mala'iku Allah ce wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fa zalika najzihi jahannam duk wanda ce shi abin bauta da kuma bayan Allah Allah ce makoma ta wuta to cikin mala'iku zai ce haka ne la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun to irin waɗannan shubuhoyi suna nan sai su ce maka ai Allah ya ce annabi Musa ya kashe mutum lokacin da annabi musa ya kashe mutum akan kuskure yayi sannan kuma lokacin ma ba shi annabta ba ina kai ina cewa annabi musa ya kataka bayar su ce maka asa adamu rabbahu fagawa annabi adamu ya saba mu ubangijin shi fagawa sai halaka sai mu ce ah to kai kajiya alhali itan yayyace a lokacin shi annabi adamu malamai suka ce ba a yi mishi takalifi ba sai sun ce to yanzu sun ji wannan to sun yarda amma kuma aljannar da annabi adamu yayi yan rayu cikin ta ba ita ce waccan aljanna ba don ita waccan aljanna Allah ce la yasma'una fiha lagawan wala ta'thima ina fata an fahimce ni ita waccan aljanna babu sabo cikin ta to an kai sabo sai a ce a'a na ana zancen in sun shiga ne wancan lokaci shi wancan sabon ba shi ake magana kan shi ba to irin waɗannan akidu suna nan sun cika mutane su ce maka annaba aina iya kafirta wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina kafirai sun ce mutanen annabawan su ko mu fitar da ku daga cikin kasan mu ko ku dawo cikin aqidar mu to in an ce ka dawo kenan ka taba zama ga abu ka gani sai an ka ce a'a sun ce musu aula ta'udunna saboda kafin annabawa su yi da awa suna sa tsammani da su da annabawa don ɗaya ko ko aula ta'udunna su sun yi magana ne da sunan jamhurin mutanen da sun kabi annabawa kenan nan sun yi magana da saboda da yawan mutane da sun kabi shi suna an ka hankalta ma ko ko a'a aula ta'udunna fi millatina sun yi haka sun san annabawan ba kan shirka suke ba amma littamwihi dan saboda su nuna mutane ai su ma da abinda sun ka aikata ke kasan shi mugu son shi kai a ce wani babban mutum wanda yake mutum ne salihi ya aikata wata banna to ko haka nan ko ba haka nan ba shi dadi yake ji saboda kenan an bashi kohon shi ci gaba da aikatawa akwai hujja take shi yasa ya sun a ce an kama wani mallami da wata mata sai ce to ai duk mun ga muku masu gemin nan ai duk banna ta suka wai shi abin da yake so ya samu lasisin ya ci gaba da banna to an ka tai lahira Allah zai tambaye ka an kama wani mutum da mata wani subhanallah kuma na Allah bai karewa don haka irin waɗannan abubuwa ba wani abu na sabu ba Allah ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ba mu yi kumbinta ayar da za mu ɗoka ta gaba shine wajen fadar Allah subhanahu wata'ala afa ghayra dinillahi yabghun na akwai taujihi na wato qira'a a wajenta shin yanzu afa ghayra dinillahi yanzu wani addinin Allah yabghuna suke nema asalin maganar ayabghuna ghayra dinillah an gane ko sai an ka ce afa gaira dinillahi saboda a nuna maka muhimmancin abinda sun ka dauka wato wanda abinda aka son ai magana kan shi yana da muhimmanci saboda rikon wani addini wanda ba na Allah ba abu wanda ya muni shi yasa sai ya fara da shi yanzu wani addinin Allah ya buhuna suke nema ba sani ko mun fahimta ba yawwa to amma sauran qurra sun karanta afa gaira dinillahi wato tabghuna ina fata an fahimce ni yawwa imamu abu amr ibn al'ala al-basri da imamu yaqub al-basri su ne ake kira al-basriyani da hafs sun karanta yabghuna su sun karanta yabghuna shi hafs rawi ne na asim shin yanzu wani addinin Allah yabghuna suke nema sauran qurra sun karanta afa ghayra dinillahi tabghuna yanzu wani addinin Allah kuke nema kenan wancan damirul ghaiba ne wanda kuma damiru wato al-khitab ne an gane ko to yanzu ya za a taujihin waɗannan ƙira'o'in to idan muka duba waɗanda sun ka karanta ya buhuna an gane ko sai an ka yi taujihin ƙira'arsu don an ce famanta walla ba da zalika duk wanda ya juya ya ba da baya fa'ula'ika humul fasikun waɗannan fasikai ne sai sun ka ce wa huwa ikhbarun an huyyabe kenan labari ne ake basuwa an guyyabin ba gaibin ba jam'i ne na alghaibu waɗanda babu sunan ko ba haka nan bane guyyab an gane ko jam'i ne na ghaib ba gaibi aka ce ba ga wani yazo iska guyyab yace kuskure na an kai kenan waɗanda babu sunna an ka ce fa ulaika hum hum hum kaga waɗannan da babu sunan da to sai an ka ce afa ghayra dinillahi yabghuna ay hum yabghuna ba sai ko mun fahimta ba ita ko kira'a wadda ta ce afa gaira dinillahi tabghuna an gane ko sai an ka kenan tabghuna bil khitab sai an ka ce an kafa mata siyaki taujihin ta da alqur'ani don ya ce qala a aqarartum wa akhadhtum ila ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidina an gane ko faman tawalla ba'da zalika fa ulaikum fa gaira dinillahi tabghuna bayan ya ce wa akhadhtum kaga waɗanda ake magana da su suna nan ne na sai zama to khitabin yadda an kai magana da annabawa bi uslubil khitab haka an kai magana da waɗanda ba su ba shi kuma wancan yadda an kai magana da waɗanda ba sa na an ka ce fa ulaika humul fasiquna kuma haka an ka ce afa ghayra dinillahi yabghuna tawjihin qira'a da alqur'ani karan kanshi to kaga idan mutum ba ya san yadda ake yi ba kaga sai ya je aikata banda ban sani ko mun fahimta ba yawwa kenan yanzu wani addinin Allah za su nema walahu aslama man fis samawati wal ard ga Allah ne ya mika wuya wanda yake cikin sammai da kasai bai ce aslama lahu ba lahu shi kadai na Allah wanda kuma mika wuya gare shi don babu wanda za a mika wuya gare shi gaba ɗayan ba Allah ba shi yasa yi at-taqdim wa at-ta'khir taw'an wa karha taw'an cikin son rai cikin jin dadin rai mu'minai kenan wa karhan a dole kenan kafin rai kenan an gane ko to sai kuma aka karanta wa ilaihi yurja'una ga Allah ne za a mayar da su an gane ko to yurja'una hafs ya karanta yurja'una ga Allah ne za a mayar da su mun gane ko yawa shi kuma yaqub ya karanta wa ilaihi yarji'una ga Allah za su koma an gane ko ga Allah za su koma shi kuma sauran sun karanta wa ilaihi turja'una ga Allah ne za a mayar da ku to in mun kadibi qira'a ta hafs ta ce yurja'una za a mayar da su yurja'una an gane ko to kenan kuma shi hafsu yana karanta da ya buhuna suke nema ba sani ko mun fahimta ba to yanzu tunda ya ce ya buhuna kaga waɗanda babu sannan ake magana da su yurja'una za a mayar da su kaga babu wata matsala duka zamirul ghaiba ne to amma yanzu misali shi abin nan imamu yaqub shi ya karanta yarji'una za su komo bayan ya karanta yabghuna har yanzu dai kaga yabghuna babu sanan damirul ghaiba ne kuma yarji'una za su koma duk da yake bai ce yurja'una za a mayar da su ba ba sani ko mun fahimta ba yawwa to su ku waɗanda sun ka karanta wa ilaihi turja'una ga Allah za ku koma su ne albaquna kenan wa ilaihi turja'una ga Allah za ku koma to yanzu anan abin da ya kamata mu fahimta kenan wanda ya karanta tabghuna kuma sai karanta turja'una duka khitabi ne tabghuna yanzu na addinin Allah kuke nema wa ilaihi turja'una kuma ga Allah ne za a mayar da ku ba sani ko mun fahimta ba to amma yanzu misali wanda ya karanta idan muka duba abu amur shi ya karanta ya buhuna yurja'una ina fata an fahimce ni kenan shi shina cikin yurja'una ma'ana za a mayar da su to amma da sun karanta tabbuhuna kuke nema turja'una za a mayar da ku kenan duka khitabi ne to amma yanzu abu guda yi saura da wanda ya karanta yurja'una za a mayar da su zuwa ga Allah amma gaibi damirul ghaiba ne turja'una za a mayar da su shi kuma wato damirul khitab ne amma ya bada ma'anar za a mayar da su amma wanda ya karanta da yarji'una shi imamu yaqub za su koma kenan waccan bambancin ta ya'un ne da ta'un amma fi'ilin ya nuna an mayar da su shi ko wannan ya nuna za su koma yarji'una to saboda ita mutuwa ko komawa zuwa ga Allah akwai mala'ikun da za su yi za su zo su tahi da kai to lokacin da sun ka zo sun ka saka gaba su sun ka mayar da kai da izinin Allah amma kuma an hankalta mu kuma kai ma kana tahiya tunda kuma za a kora ka a gaggaba ka zuwa ga Allah subhanahu wataala wa ilaihi tuqlabuna wa ilaihi tuhsharuna ga Allah ne za a tayar da ku ga Allah za a juyar da ku tuqlabuna ko ka ko ka so kana bin duniya kana ta gudu kawai sai kaga mala'iki ya kamo ka ya juya ka an canza maka hanya da yanzu an maida maka ta lahira direction kenan an canza maka direction wato direction kin da zaka bi hanya Allah ya mu da mai kyau to kaga waɗannan kira'o'in dai duk dai ko ce ta bada wato ma'ana wanda yake shi yurja'una kamar fi'ili ne na za a mai da su kenan ya zamanto ruba'i ko sulasi muta'addi daga raja'ahu kenan sai a ce yurja'u za a mayar da shi kenan sulasi ne muta'addi don shi fi'ili na raja'a yana ɗaukar ma'ana biyu yana yana zaman tuwa lazimi yana ɗaukar ta'addi raja'a ya dawo bai buƙatar mi sai an tayi wani abu mutum ya dawo da kanshi raja'ahu kuma ya dawo da shi ba tare da sai an ƙara alhamza ba ko shadda a ce arja'a ko raja'a Allah ce fa in raja'aka Allah ila dha'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruj kaga raja'aka Allah an kace in Allah ya maido ka ba a ce arja'aka Allah ba ko raja'aka Allah to nan abinda za mu karkare da shi shine nan an ka ce aslama shi musulunci kala biyu ne imani kala biyu ne akwai al-islamu al-ikhtiyari akwai al-islamu al-ittirari al-qasri al-jabri akwai al-imanu al-ikhtiyari akwai al-imanu al-jabri al-ittirari al-qasri in an ce musulunci ikhtiyari na zaɓinka tun baka ga mala'ikun mutuwa ba ka yadda za ka bi Allah imani ikhtiyari ka yadda da Allah tun baka ga mala'ikun mutuwa ba ba a cilasta sheka ba akwai ittirari shine lokacin da mutum ya ga mutuwa ta bayyana gare irin musuluncin fir'auna wa annabi musulmi na wannan ba a karɓar shi kafirai da sun ga azaba Allah sai su ce mun dawo mun yi imani a ce a'a yanzu ba lokaci bane to wannan suna ne ittirari ko alƙasri na tilas ko aljabri na tilas eh alƙasri da sinun ne na tilas to wannan imani bai da amfani na fata an fahimce ni yawwa to shi kuma musulunci miƙa wuya iftirari bayan wancan ma na ganin mutuwa muna ganewa akwai wani wani islamu miƙa wuya na tilas wanda ko kafiri ya yarda da shi shi ne Allah ya kaddara mutuwa in akwai wanda zai hana kai ne mutuwa ya hana kanshi mutuwa kaga nan dole sai ka miƙa wuya ga Allah Allah ya yi ɗan adam in an ka ɗan ɗauki lokaci yunwa zai ji sai ya ce to ka yi kaɗan ka hana kanka jin yunwa kuma ka yi kaɗan ka ce ba za ka ci abinci ba haka ƙishirwa haka bukata zuwa ga mace inda ba rashin lahiya ga mutum ba komi matsayinka komi mallamtakka komi rawaninka komi matsayin da an ka baka komi wayonka da iliminka na duniya da iliminka na addini kana da bukatuwa zuwa ga mace to in ka kai ka ce kai babu ruwanka da mace ƙarya na ko ka yi aure ko ka faɗa cikin zina shi yasa turawa da sun ka hana mutanensu waɗannan kiristoci le père le cercle na sun ka ce su ba su aure mata da maza sai ga sun koma ma ɗigo su matan mazan sun koma liwaɗi ko su su yi zina kaga dai aslama mun fi sautar adda an miƙa wuya ga Allah ko an ki ko an so in ka isa Allah ya ce dole sai an sha ruwa ce baka shan ruwa in ka isa ce baka cin abinci Allah ya ce sai ka ji yunwa sai ka ci abinci Allah ya ce sai ka mutu in akwai wanda za a yi ba za ka miƙa wuya ga Allah ba ce ba za ka miƙa wuya ba ko ka ki ko ka so kana karkashin hukuncin Allah haka na Allah ya kaddara shi yasa dan adam in ya fahimci yadda shike wallahi zancan ma shi girman kai ga ubangijin shi ko ga mutane bai kota su ba Allah ya kaddara in ka ci abinci sai ka duka ko baka ruku'i da sujada tutu da hitsari su sai ka duka musu in ko ka ce baka duka musu bismillah inda tsaye zaka yi musu bismillah kage to kaga dan adam ina girman kai shike eh to wannan abubuwa ne wanda shi ake kira malam bello al-islam al-qasri ko al-jabri ko al'ijibari ko kuma alittirari ɗaya na tilas ɗan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh